أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول, ويقول, ويقول ذوقوا ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara hadurmu a markazin ahli sunna jama'a wanda ke gwalkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a 22 ga wata na jumadar ula hijira shekarar 1444 wanda ya dace da 16 ga wata na 12 2022 a darasinmu na sati da ya gabata muna cikin suratul ankamu mun tsaya aya ta 56 yau insha Allah za mu tashi aya ta 57 kayan akwai tambaya guda biyu ɗaya yana maganar cewa ya halitta namiji ya sa mantar ta alama yana saidawa ne mantar ta zinariya ba takaice namiji duk abinda ya shayi ado da zinariya an haramta mai in babu saɓani akan haka sai maganar cewa zai iya yin azkar wanda aka kawo su a bayan sallar farilla zai iya yi a bayan nafila an wa komi ka yi abu yadda ya zo ka huta shi kenan za mu tashi aya ta hamsin da bakwai insha Allah bismillah kullu nafsin za'iqatul maut thumma إلينا ترجعون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون آية متوركو Allah subhanahu wa ta'ala na tabbatar mana ƙarshen wannan rayuwa da muke ciki amma 'yan wa kullum in haka wani magana ta maganar mutuwa akwai bambancin mutuwa a wajen mara imani da lahira da mai imani da lahira so da yawa yanwa tunanin mutane kan bar hakikanin mutuwa a wajen mai imani saboda yanwa mutuwa a wajen mai imani da wani abu ne daban na musamman wanda mara imani shi ne ke tunanin ya mutu mutu ya mutu kurin kamar rabonka ya mutu ko saniya ka ta mutu kun ta mutu an ƙare ba haka ba ne game imani mu mutuwa a wajen masu imani intiƙali ne rayuwa marahil ce matakaiya ne wata rayuwa ce aka bari ta duniya kuma za a wata ta gaba ta barba rishin wannan tunanin ya yi ba mutum wahala ya kashe rikicewa shiga wani hali mummunan haka mai mutuwa tunanin kun ya mutu mutum kun sha kaji mutu in kana tunanin wannan matakin rarrabe mutuwa yana rage maka in ka san ma'anar mutuwa kana kashi ka domin sa wannan kun ya mutu kun shi kenan wannan abu shi ke kawo kurin kamar ka asara shi kenan har abada wani ya mutu mutu kun a tsare shi kuma da yawa ga mai imani wannan mutuwa ita ce mai alkhairi gare shi mutuwa ce mai alkhairi gare shi shi bai bukatar zama da kai mai imani ne ya samu dacewa da imani kuma Allah ya yi san wannan mutuwa da kai da kake son ya rayu an kanta ruwa a cikin sai bukhari cikin sai muslim da annabi sallallahu alaihi wasallam ke magana cewa إذا أحب الله عبدا إذا إذا أحب لقاء إذا أحب الله لقاء وإذا كره لقاء لا كره لا لقاء ودي رواية أن مشاكات أنا أنا سلسلة ديكي مغانا تشوى إن باوا idan bawa ya so gamuwa da Allah Allah yana son gamuwa da shi idan bawa ya so gamuwa Allah bai son gamuwa da shi ashhadu ya rasulullah kullun ana kana mu da mun ta Allah kowa bai san mutuwa shi ashhadu lamarin ba haka bane ba ita innal abdul mu'min idza ja'a hadara al-maut shi bawa mai imani idan mutuwa ta zo mishi kafin ya bar duniya ana zo mai da bushara a gwada mai abin zai suke a lokacin da magana ce shi mai imani ba abin da yake so sai wannan mutuwa ita yake so sai koma dan an gwada mai abin zai suke wannan mutuwa ita yake hari ita yake so su kunye mutu in mai imani ne haka lamarin mutuwa yake ga mai imani kamar da Allah subhanahu ta rage labari cewa mala'iku na sauka a kansu suna ta musu Allah ta hafu wala ta hazanu innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul mala'ikatu alla takhafu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم
abinda aya take faɗi cewa Allah subhanahu wataala na cewa innal ladhina qalu rabbuna Allah lalle tabbas dole suka ce Allah ne kaɗai ubangiji kenan akwai tauhidi sun mastaqamu kuma suka tsaya inda ka dora su ka akwai bin sunna gabin qur'ani gabin sunna wa'annan bayi Allah ya bamu labari tatanazzalu alaihimul malaika malaiku na sarkowa lokacin mutuwa in suka da suna zama da bishara Allah ta khafu wala ta hazan sai an kwanta ma da hankalinka kaka ji tsoron kurum abin da yake gaba wala ta hazanu kakka yabon in cikin abin da kamar amma da ranci kakka damu da abin da kamar su dama na hana aure ya ko na cikin wani akara mu kina mala'iku dama mu musulun ku da musulun Allah ne duniya da lafiya muna tare da ku da haka wa abishuru da zan da cikin tuntu a rabu muna muku albishir kina a gaya maka Allah ta kafu wala ta zama karka ji tsoro karka ji ciki wa abishuru da jannan da cikin tuntu a rabu muna maka albishir da wannan aljannar da ake yin alkawari a rayuwarka yau tabbas ka tare kaga shi mai imani na bashi bushara cewa shi kenan ka samu da haka yana wata ruwa bukari musulun kenan a lokacin mai imani zai samu jin daɗi wannan mutuwa da kuma kuka so mutu a kira marjan a kira da fasar aiwa ya yau shi bai ya samu wannan rayuwa shi so yake koma ga Allah dan yi iske abin da yin da akai mugun mugun mutum kuma zai ga mugun abu zai ka fata kai mutum kuma sai mutu da haka muna maganar cewa aƙida ta mai imani ya kamata mu fahimci ma'anar mutuwa wajen masu imani lalle rabuwa da mutum ko bala rozi babu da amma ba irin mutuwa ba ce ba ta mutum ya mutu irin na sauran ababe wanda wanda suke mana ba mutane ba na dabbobi mutuwar mutum daban ce to shine anan kenan Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa kullu nafsin za'iqatul maut dukkan rai za ta ɗanɗana mutuwa summa ilaina turja'un kuma zuwa gare mu za su koma bayan mutuwa kamar cikin al'imran da ya kawo cikin al'imran kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور
Allah ce kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai za ta dandana mutuwa amma yake cewa wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah kaji ne imani za a cika muku sakamakon ladan ku aikin ku a gobe kiyama kenan akwai rana wadda Allah zai tada ku ya saka mu kowa sakamakon aiki ne yace fa man zuhsiha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faza duk wanda a wani a kiyama aka nisantar da shi daga wuta aka sa shi aljanna tabbas ya rabu ta alka musu ka kenan ta umar hayatun duniya illa mata'ul ghurur haka da rayuwar duniya ta karu da ka wani mata'an dan jin daɗi ne gajere amma alghurur wanda in baka yi wasa ba zai rude ka ka rasa rayuwa ta hal abada rayuwa ce alkaɗan jin daɗin ma ɗan kaɗan ne amma zai ma asara hana ba maka hankali ba kenan akwai jan hankali ka yi ƙoƙarin tattalin rayuwa ta hakika zan gana gaban sha Allah kenan shi ne na Allah ce kullu nafsin za ta mutu dukkan rai za ta ɗanɗana mutuwa sun ma ilaina turja'un kuma zuwa gare mu za a mido ke mutuwa komawa ne mataki ne marhala ce ta rayuwa kai rayuwa a lokacin da babu an yi rayuwar duniya babu kai aka rayuwa kai rayuwa ta watanni cikin ma'aikiyarka ka kare ma'aikiyarka yanzu ka rufe sauran duniya kuma ka kare za ka dawo ta farkon kafin kiyama kenan wannan haka mai imani kenan wannan aƙida kenan rayuwa matakai da ne Allah sa mutuka da imani yanzu ya Allah ke gaya mana sakamako bayan kuma gare shi والذين آمنوا والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين
sai ta gaya mana matsayin rayuwar ta lahira abin bayan koma zuwa kaɗan bayan mutuwa ne ma ka kuma cewa daga nan muka taso muna magana ne ƙarshen karatunmu Allah yana magana ga waɗanda suka tsaya a wuri inda ba da bautar Allah Allah ce ba ku da uzuri Allah yana da ƙasa mai faɗi duk abin da ake bukata gare ka ka je wurin da ka bautar Allah duk da kake a duniya ka bautar Allah kar ka tsaya da baka bauta ma Allah sai ka ji hankalin mutum wannan rayuwar in ma ka tsaya cikin daɗi da wadata da dangi da waye kun ba biyayya ga Allah za ta ƙare rayuwar za ta ƙare rayuwar ƙarewa take mutuwa za a yi wa duniyar dole ne an bata daɗi ko wuya ake ake jan hankalinka ga makoma Allah ya ce bayan an koma gare shi wallazina amanu wa amilu salihat wa'inda suka yi imani kuma suka yi aiki nagari alƙawalin Allah ne alƙawalin Allah ne da nubawu annahum min aljannati ghurfa in dai ka mutu da imani ka yi aiki nagari to ba duniya ba akwai rayuwa ta musamman ta aljanna kuma a can mace gorafa zai baka benaye na kwarai ba na gidaje na kun duniya ba za a ma gorafan benaye sama wanda hatta da suke wurin a aljanna can ma mataki ƙololuwar sama yanzu sabon labari ya ce ‘yan aljanna laitara auna aka ƙwamin hokim za su hango wasu gidaje sama da su aljanna take a musulunci ƙololuwar sama ya ce kamar da kake hango ta turmamu wancan sama suka ce ya rasulallah tilka manazil anbiya la yablughu ghayruhum qad bala rijalun amanu billahi sadaqal mursalin yace wasu ɗan aljanna za ta hango wasu kololuwa suna cikin aljanna yace dan bambancin tsakani da tsakanin sabaka ya rasulullahi a wannan matsayin annabawa ne yace bala wace ce rijalu mazaje ne ba annaba ba ne ba wasu kai imani na gaskiya su gaskata da manzannin Allah su ne da matsayin kina aljanna gurafan Allah kai malafiya yace wannan matsayi kuma ce tajari min tahti al-anha a aljanna korama ce ta musamman a duk gidajen ko ina koramu ne iri iri cikin Muhammad musallan da su ta kullu ما هو مثل مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم
ɗan wa mun yi magana ce wannan aljanna gidaje ne na benaye da idanu iri sai ja mana cikin sota muhammad na da kace ake ba mu nashi umarni ka ba su misalin aljanna yace masalul jannati lati wal muttaqun misalin wannan aljanna da ake alƙawarin daga bayi masu tsoron Allah sai ga mu cikin da yace wa an fiha a cikin da akwai alha yace anharun min ma'in ghayr as akwai ƙorama ta musamman ruwa ne wanda har abada bai canzawa kana owaye owaye shirme ne eh wannan gangariyar ruwa ne gangariya na aljanna yace kuma wa anharun min laban limita da yarda kuma da wata ƙorama ta musamman wannan ko na akwai tafa ko ina wani ƙoramin ko ina ka samu an ji wata ruwa da bal a kowace ka ta nan da kake yace wata ƙoraman min laban limita da yarda kuma wannan madara ce ba nono ba madara aka ce dan nono madara ta tsayi ne ta lalace ne eh an ce wala barin da madara wanda laifin da ta gomi laifin da ta gomi wanda laifin ma eh kenan wata madara ce wanda limita ta amma ba ta canzawa yadda take ta haka take kura kullum ba ta bana mata lalacewa yace wa anharu min khamarin lazatin lisharibin kuma da wata korama ta giya ta giya amma yace lazatin ba ta duniya ba dan ke shan ya ga fuska ya sha ya bata da mawai mun da ya sha ya koran wa karwa ita wannan lizzatin dadin gare ta lafiya qawlin wa rahmin zakun babu ciwon kai ba jiki ba su eh giya ce gangare lafiya lizzatin sharifin mai dadi ce ba sha ana bata rai wanda zaka mutum Allah ban iya so amma kamar shekara ganewa akwai matsala ne ya haka amma kuma a zai da biyar suka wani sashen shayi firimi a cikin gashi da ka'idar shayi da shayi ya daɗi amma kuma suka kiwa da haka amma kuma wani daɗi ke shayi daɗi to ɗauke ma ita wannan da lafiyar daɗi zai ce sha ce gwanin daɗi ne shari bin kamar sha Allah samu sha ita wa asalin wa anharu min asalin musaffa kuma da wata korama ta musamman zumuwa ce tatatta babu gari ko daya ba haji ko daya musaffa wannan su ne koramin sai ce wala hun fiya min kullu samara duk wani abarkatan kayan marmari iyayen an yi tanada Allah kai mulahi shi Allah ka ce yanzu wannan kamar nun halittu finna wannan wannan ni'imar zai zo daya kamar nuhu khalidun fi nar wasu kuma ana hamima Allah a ma'ahu zo da wannan nima katar daya ga wanda za a sa wuta a sa shi wuta a kona shi da wuta a sa a ba shi ruwan zafi hanjin ya cire su zo daya ba ta zawa daya Allah kai manzon lahiya ke wannan ita ce aljannar da Allah ki ba mu alƙawari bayan mutuwa ga mai imani alƙawarin Allah ne zai sabkar da ku da gidaje benaye wani benayen ta jari min ta hajjar anhar ƙoramu na gudana ƙarƙashinsu kun ba zuwa ki ba a ji daɗi a mawar da kwanan kudin sun kare a dawo irin jin daɗin duniya ya ta yawon duniya ya ta jin daɗi kwanan kudin sun kare a dawo a wannan khalidi na fiha an je kenan wuta ake shiga a fito ga mai imani amma aljanna an je kenan eh khalidi na fiha dawama za a yi a cikin wannan gida ya ce ni'ima ajiyar da amini ma da la mace da ladan masu aiki gajiwa aiki allah sa masu aiki da aiki lalace gaba الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون gajiwa wannan ma ana janne allazina sabaru wanda suna haƙuri wani an ce akwai sabar alaƙa sabar ala tarkin ma'asiya sabar ala alaƙadar dole kowanne hidish haƙuri a kan ɗa'ar Allah ka jimre sallah sayi asuba a zuwa la'adar magarba cikin dare ana farci ka tashi ka kira sallah ka huto tun sanyi ka samu sallah asuba azumi da zahi ba zahi ka daure ci ka daure sha don neman ladan asuba dole ka yi kuri da kuri na yin muwa da kishirwa damuwa yana kuri yau ibada haka ya sai hatta a kan barin saɓan Allah kana kallo kana da sha'awa ba kudin armi ba ka samu ba kana fama ka samu to yi haƙurin sha'awarka Allah ka samu ce zai ce a kada bana armi ya zai bana haƙuri ce yin zana a yi haƙuri yi haƙuri ka je ka yi karatu ka tare diplom ga nan babu aiki kaga ta an hudu konkur kin gidan tambola ko gidan giya birane sai ta hudu konkur tana doka doka ɗin mutane ga kuma ga biya kai hakurin talaucin ka kanka je yakin tambola ko gidan giya shine hakuri akan sa ka hakuri Allah baka kuma na kauna Allah annabi ya bada labarin cewa man taraka sha'ani la a'udhu billahi khairan minhu na kauna Allah ce duk wanda ya wuri abin Allah Allah ya tsaya maka da shi kuma cikin laji Allah makarja inda ka bi don Allah insha Allah da baka mutu insha Allah eh kai hakuri shin hakuri ka bar saban Allah kuma da hakuri ka kadara shi sai wakana mutuwa ce rishi ne menene kai hakuri kullu da ta imani bambancin imani da imani karshen rukunin imani na shi na shidda ya kone wahala imani kadara nan bambancin kawuri da mai imani shi kawurin mai zo mishi kullum hidura ba kan shi sai ka sa doka sai hauka ce ko ya mutu ya kashe kan shi a rekar jet zuciya ta ɗaya kuro amma iman da abin da zuwa san Allah da haka Allah kadara abin ya mai sauki kai mai abin zuwa kadara sai ka samu abin cikin sauki yan wanda ba zai ka samu mutum ko bala'i rashi ko nan bala'i a jikinka wai shi shi hakuri bai ga maka iya maka magana abu rashin hakuri rashin gajiya iya kaɗa maka magana abu iya maganin komi a banza kuma ka haukace a banza amma imani za ka samu nutsuwa abin zai zo maka da sauki kuma ka nemi warwara a wajen Allah wanda ka tsara abin gaba daya shi ne imani na samu cikin masu imani yace kenan allazina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun wa'inda sun yi hakuri kuma sun dogara ga ubangiji sun mai da komai su zuwa ga Allah subhanahu wata'ala Allah samu Allah su ba karamin dabace وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم nan da ya kawo maganar allazina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun haƙuri da dogara ga Allah ya kawo maka ga wasu bayi ba su da hankali irin naka amma suna rayuwa yace nawa kuma ana fakam nawa ga dabbobi dabba la ta bi suka batta ɗaukar abincinta ta ajiye ta yamin kasa da cikin dabbobi haka suke rayuwa balle tsuntsaye amma kuma Allah ya zuƙo hawa iyakun da ku da dabbobin Allah ke arzuta sanan sallallahu alaihi ke cewa law tawakkaltum ala allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu tayr tafadu khimatan wa taruhu bitana yace inda za ku dogara ga Allah haƙiƙanin dogara ga Allah da Allah ya arzuta ku irin da ke a tsuntsaye ce tsuntsuwa za ta waye gari cikinta a ɗamfare ba komi ta kai ta kawo wuni iyayi ta dawo gida cikinta a jike gam ganin gagan ta hada mai ai ba malaka ba ajiya kai ba kai ta kake ajiya ita ba ta ajiya amma kuma Allah ya bata ke da haka yana magana dogara ga Allah duka ita wannan ta kan tsohuwa ita kan tsohuwa ta aka ta hudu kai masa kaka ce dogara ga ka tsaya daki ga ta addala baka a baka bane ba kai abin da Allah ya dora maka kuma ka dogara cin nasara a wajen Allah kasuwa ce ka fito ka bude kuma kawo masu saye da albarka abin da annan Allah kai da kayan naka aiki ne ka je ka nemo mai albarka har komin ka yi naka kuma kamar ana saura shi da kenan ka yi naka ka bar ma Allah sarki kenan dogara ga Allah bai hana nema abin yin abin da Allah dora maka kenan wannan shine magana dogara ga Allah ba ta hana aiki Allah tamke mu yace kenan Allah yarzuquhu yakum Allah ke alta wannan dabbobin da kuma mutanen huwa samiul alim Allah shi mai ji kuma masani game da bari ta gaba ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون na'am wala in sa'alatahum man khalaqa samawati wal ard na inda zaka ma waɗanda ke bautar wani Allah in wasu kama ba Allah ba ka tambaye su man khalaqa samawati wal ard waye wanda ya halicci sammai da ƙasai wa sakhara shamsu wal qamar kuma ya sauka rana da wata muke cin moriyarsu muna amfani da su waye wannan al'amuran waye su da ya ƙudun nan ba za ta ba ka amsa cewa mai wannan aiki Allah ne wannan shi ne ka ce hatta kawaran farko na ƙorishawa da kawar kayansu ba su da matsala ta wa maganar tauhidin rububiya cewa akwai mahalicci shi ne Allah sun yarda ba mai wannan aiki sai Allah in wa ka kawo kayan shi akwai sama akwai ƙasa ana ci ana sha ya ce to fa'an na yi fakun idan sun yi itirafi wani abin gaba ɗaya allah ne halicci kayan shi shi ke sauƙaƙe su muke cin moriyar su to ta yaya ake karkatar da ku zuwa bautar wani wanda bai haka ba na akwai jan hankali da wautar ban wani allah wauta ta bautar wani allah wani ba shi da komi shi ma yin shi a kai kenan Allah mai wannan aiki shi cancanta a bautata mashi magana ke Allah su zaka mun shawaka الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم Allah ya bustu rizqa liman yasha wa yaqdir Allah ya bustu rizqa liman yasha min ibadi wa yaqdir Allah shi ke shimu da arziki ga bayan shi kuma shi ke matsewa ya buɗa ma wani gashi bai sama abin da zai fi ma da sai ma bai iya mishi gashi da ta ko ina ta abin da kuɗi ne kurum duk da kama kuɗi ne kurum wani kuma da kyar baka ta hau da kyar kunya ta hau eh da kyar wata na wata hawa san gwada wata mata mata hawa maka bada kuma mutum ne kaman kai komai ya ka iya ilimin makari shi sai ga doktor doktor doktor doktor doktor da ta makare amma kuma ya ga iya ma wani wanda an kace goma goma sau bakwai ya ce eh bakwai bakwai sau goma sai ya ji ba kai ga maka nuna bai ga maka amma yayi da doktor yayi aiki me economic sai ga dingin shi kudi ne eh ba doktor yake ba eh ba doktor yake ba kurin bai wajen Allah kurin sai ga mutum dan karami ga dan karami bai girma dan karami ne shi kun ba mama kun da kudi kudi kattan ku kattan kun duk bai eh kala kala kala kamar ba ilimi ba ilimi ba ne kun ba kudi ba kali bane ba kun ba ba shi kana kallo da kamar jewa ga duka sun duniya ku to su ina ga ba su ilimin kun ba su girma amma gashi kuma na masa aiki kuma ga kudin kuma wani zai musu dabara masa ya kata je kare ya kuma ya komo ya nema gidan kuma kenan baiwa ce ta Allah Allah shi ke buɗe wanda ya so kuma kunta ma wanda yake so to na bane a hannun Allah kun ba imani ba rashin imani bane ba wannan Qur'an ka Allah ya gara maka kanshi yace inna la bi kulli shay'in alim kuma Allah masani ne game da komai ya san abin da yake yi ya san abin da yake Allah yace ko tambaya ko da ba
wala in sa'altahum man nazzala min as-samaa'i ma'an fa ahya bihi al-ardha min ba'di mawtiha la yaqulunna Allah قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون yace wala in sa'altahum man nazzala min as-samaa'i ma'a inda ka tambaya wane ne ke sabkar da ruwa daga sama fa ahya din arada ba'da min ba'da mawtiha ya raya kasa kasa ta bushe kasa na kadawa ayi ruwa to dan man shar ko me wato la ya lau wai ke wannan aikin da ya kullu nan da zasu ce Allah kul alhamdulillah sai godiya ta tabbata ga Allah abin godiya Allah kenan shi ba take mulki ba wani mai hici na tana wannan wani are wani wani sarki sarki ba ya je can wani ana kama wawa ne wani mutane ce kamata mahaukata amma tana da abu mai hankali an taru to ana mai wasa ya zo cikin taru na aka da kai sai ya zo cai ranka ya gari ya zai an ruwa mu sai ruwa gari ya zai ya ce wane ne ya ce karye banza karye banza ga jimiri banza ya ce baka yarwa ba baka yarwa
shi ne na ga cikin malaman tabiyayi raba wannan ne cikin malaman tabiyayi da sun da shi ke mace yana tare da mai shi haruna shidin suna ta yi a wajen harauta yake bin shi suna gudu sai su wata barewa fafafafafa da kelin allah sa ya same ta shi kenan ruwa ruwa ruwa ruwa ya kame ruwa ban shashi da ya kare sai an gada ne yanzu wannan ishirwar da ta kama ka inda aka ce babu ruwa ba a baka ruwa ya ka ba da rabin mulkin ka za ka ba da ce wallah zan ba da gudu ya ce to ka sha ruwa sai tsaya a wuya ki wucewa aka yi aka yi ka ba da wuce wallah zan ba da rabin gaba ɗaya ya ce ofin da mulki lasa ya zaɓa laimar Allah wadda mulki da bai kai shan ruwa ɗaya ba mulkin banza mulkin duniya ɗazu wani an waya ko mani wannan masu adawa da musulmi wannan na jangaran ganin na sudan ta kudu a zan bidiyo kin da bidiyo kin ana ana zanga zanga zaka sai me ka zanga zanga ba da ba an yi taro wallahi taron baki sun zo ni ko shi nuwa ne ko mene an taro ana wannan gigil ana wannan hobo da an yi haka kullun sai tsari ku cin Allah sababu ne yana sabu ku bincika ana na sudan ana na da kici su tafi da ba sai ku ta kurin shi ne shiga wani gaba daya to kamar kada gaba daya ana min girgiza ana wannan bubu ana yi kurin da aka jima kurin da kan bidiyo ke kurin sai ga lema san ko wayar gudu kurin sai haka Allah wuta ya gudu la hawla kuma sai ku kiyo wuta ya gudu ya gudu zaka yi ana so zan zo aka aka da aka da bidiyo ke manzo ta ana nan nan sun ta kun sai ba ta kurin rike a tsari a wando kuma cikin gaban duniya ko aka lafi ga baki ga sojina ayyuka da ta ayyuka mai sojina ayyuka da sojina
shugaba da wutsari ko kuma a gaban wutsari ko ba wata gaban duniya ma kuma rigima ce yayi
ce girma ya tabbata ga Allah alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah bal akasaruhum la yaqilun mafi yawan tabbata da hankali ne kuma sai su kama wannan su bar Allah ci gaba وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب wannan rawar ta duniya da take a kawo dukkan ta ba wani abu take take da kayan lahawun wal'ib kayan ɗaukar hankali ce lahawu ta zuke hankalinka da na- na na hankali ne na gangan jiki ne kullum wasa iri iri ku yi wannan ya ƙare wannan ya zo balo ta zo kokowa ta zo dambe ta zo haka kullum kullum iri iri ana jiran wannan ya zo wannan ya ƙare ana jiran da su yanzu a ƙare na bana ana jiran na badi kullum abin da ke kanta kenan shine ya sha masa kai ɗan duniya ɗan duniya ba eh duniya kullum wasa kullum Allah ce wa inna daral akhirati hiya alhayawan law kanu ya'lamun tabbas gida na ƙarshe Allah ce can ake rayuwa can rayuwa take ta hakika inda wannan sun sani da su da su bala'i can ce rayuwa wani ba ta kariya can ce rayuwa ta ce malamin suka ce ba hankali ga mai hankali kaddara duniya aka ce gidan zinariya ce amma lahira gidan bakin karhe ne amma wannan kariya take ba wacce gumi doma take kaga da mai hankali zai nemi lahira tunda can har abada ne nan kuma za ka kare ka bar shi dole kina mai hankali zai nemi gida na rayuwa ta har abada dan ta ake rayuwa ta hakika ta fa'iza rakibu fil fulk فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون
fa'iza rakibu fil fulk da'awar da fulsunuddin idan suka hau jirgin ruwa da'awar da mukulisun huddin za a kira Allah kuma ga Allah da kowa su wancan ‘yan warko masu hankali duk da kun shirka masu hankali sun sai in taɓa jikin sai Allah za su kira Allah shi kaɗai mafalamma na jami'in albar idan Allah ya tsira suka koma lahiya suka koma saman ƙasa suka bar ruwa za mu shirku ne ga suna shirka da Allah a zo dan wake kira ya gaya mu wani abin mamaki da yau kan ga wani aboki shi ne ya bashi labari kahin ya bar ɗarika ya ce za su tahi dama ɗan ɗarika na cikakke uwayen shakakan duk ɗan gidan suka yi ɗarika ne ya ce ya aka yi barta ya ce za su tahi najeriya kana wata akwai wani gari can kudu gidan wata ɗaya shehu cewa ne ake zuwa ziyara ya ce za mu tahi ziyara mu wajen ko tara a cikin mota su tara a cikin mota ya ce kurin mota ba ya ta yi ban ba ta yi bindiga ya ci gidaji ta duk ta suke ya shehu ya shehu ta ɗaya ne a cikin wata ce ya allah la ila illa allah ɗaya a cikin su a motar a cikin motar ɗaya kirkirar allah aka yi fufuri allah sa ka tsaya ba ta faɗi ba ya ce to ya ce abin haka ne ke yanzu a cikin wani irin imani inda maka mutu ya maka mutu ce ce wala tun daga rajin ya bada rika ce tun daga rajin ya bada rika ya tun da sai ya barta ya tuba ya barta barta duk kowa ke zai da rika amma ce ya tuba ya barta ce haka an kira ga har a kira Allah a kira shehu shehu ne yau shehu ko da shehu zai ta ko da shehu zai ta mota ta da shi ma wanda zai da kudu ko da rai kiranta ko da rai ke na da mota ta tawali ko da hankali ne rashin hankali rashin hankali rashin hankali rashin da mutum sharru ne a walata sai ya ce ya kafuru bi ma a tainahun
ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون wani hali nasu idan suka ga ni'ima suka ga bala'i a koma ga Allah idan an Allah ya tsallake su ce ya kafuru bi ma atina karshen lamarin su za ka kafa da ce mai ni'ima da Allah ya ba su wale da mata'u su ji daɗi ba shi ɗan jin daɗi na gajere fa saufa ya alamu za su san sakamakon aikin su duk mutum ki zai tabbas ka dan mole ka dan amma ka ga mai muka kashin ka gani insha Allah ka gani ci gaba na Allah ci أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون nan yan uwa ƙwarishawa suna annabi ya rayu da su kuma ɗan cikinsu ne tare yake da su Allah ya musu wani tambayi faɗakarwa su gano da wata matsala su gano matsayinsu wanda ya dace su gode mu Allah su kaɗa Allah da ibada Allah ce awalam yarau anna ja'alna harman amina shin wai ba sa gani ko ba san ba da cewa Allah ya sanya wannan Ka'aba Makka harami ne ga hurmci kuma amintacce suna cikin nutsuwa wani kattafan nasu min haulihim amma sauran garuruwa ba inda ba a yaƙi ana kai hari a kama wannan garkar amma maka Allah ba ta kariya ba da ɗayinku ba kurin Allah ba garin alhurma ko ɓarawo bai shiga makar sata ko ɗan washi da makami ta wannan dabba ta maka ce bai taɓa ta bisa da wannan ni'ima da Allah ya musu a fa bilbatin da luminu ba bin da mutum da ya shafi kafirun ƙarshen wai za su yarda da ƙarya bautar wani Allah e za su yi imani da mana bautar wani Allah su kafirce mun ni'ima ta Allah ne musu da kuma su ma Allah godiya da wani ni'ima da musu amma sun suna gama Allah da wani ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين ومن أظلم ممن افترى على الله كذب ولين يهزالمتي كمر ونكر كريا يدنغنا مع الله أو كذب بحق ko gaskiya ta zo daga Allah ce ƙarya ce wannan waye yi shi ba wani ina ina mata ina zo daidai da shi ba wanda ya yi shi zalunci sai dai a zo daidai da shi iyakar wani ƙwaƙwalon zalunci gama Allah da wani iyakar zalunci ka ɗauki haƙƙin Allah ka ba wani ko Allah ce ka ce ƙarya ce subhanallah Allah ce alasu fi jana masa alasu fi jana masa alamu takabbiri wani alkafiri shin wai ita da jahannama ba ta wace na koma kahure mana ba da cance makomin kahure jahannama ce za ta ƙare makoma da Allah mun tanadi ita ce jahannama Allah ce gaba والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين
Allah ce wallazi na jahadu fina da na hadiyar nan subulana na ce wannan aya ala iya magana wanda suka yi nan jihadi dan wannan aya ce kwasan makiya ce ba magana lokacin jihadi na magana aiki fama duk wanda ya aiki saboda Allah duk wanda ya bada kanshi ya hidima saboda addinin Allah wannan alƙawarin Allah ne Allah bai barin haka lan hadiyanahum subulana dalilin biye ala hidimar ga addinin Allah da kuma Allah zai shirye da kai ga hanya ta kwarai ta samun gidan aljanna wa inna Allah la ma'al muslimin tabbas Allah iya tare da masu yau da tabarda ta ma cikin lafiya karshen suratul ankabut sai sura sabuwa suratul rum بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم
wa'ada Allah وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون
wannan sura an mata suna suratul rum an hada fara da alif lam mim ghulibatur rum wannan harufa dai dama an san dai kullum ya dace Allah Allah shi mahi sani akan waɗannan fasarar wannan harufa ganin wa duk da cewa ba su da wata ma'ana a ce ma'ana kaza illa abu ne kamar shi sun taimiya sauran malamin suna cewa duk da ba ta da ma'ana a ce ga ma'ana harfin amma tana karantar da kai dan kusa mun kare bayani kan qur'anin wannan ya zo ta wani ummi wanda bai karantawa bai rubutawa ana kalubalanta su wannan qur'anin wa annabi ce alif lam mim aina koya harfan da suke aikin da su da su aka ƙur'ani wanda suke karanta shi kuma bai kwajen kowa ba amma ga shi ya alif lam mim yasin ha duk ya karantawa zama inda ya karanta to ya take tabbatar ma da musul alqur'ani to nan bayan wannan harfa Allah ce wa kullu batuhu arja'i rum dan ina ne rum rum kin da ka sani asali yau ana ta italy inda yake da vatican babban cocin duniya shi ne take yau duk da cewa a cikin italy sakawa wannan vatican babban cocin zaman kanta ƙasa ce cikin ƙasa a tsakan italy take amma kuma zaman kanta take shugabanta daban komanta daban ne tana kulawa da addinin kiristanci din da yake ɓangaren 'yan katolika 'yan katolika suna kwa protestant 'yan tawaye ɗayan musulmi da su ba suna su yanki daban wannan su vatican catholic ne su mafi yawa su suka yawa a cikin kiristoci to wannan gari tsohon tarihi gare shi lokacin da annabi da manzon sallallahu alaihi da aka aiko shi duniya tana ƙarƙashin daula biyu ko kana ko kana can ko kuma an kallo gurin in ma farisa in ma ru to ƙarhin daular tun daga can ta danno ta danno ta shigo aziya ta mamaye gaba daya a su palestine a su ko su jiwa da zamta a yau ta mamaye gaba daya tun daga can daula guda ce har ta shigo nan daga an ce rum ana magana shamu daga an ce rum a watan zamanin ta ƙarƙashin daula ta rum wannan gari annabi sallallahu alaihi ya ba sahabbai labari akan cewa za a buɗe musulmi za su turo tabbas wata ran wata ruwa da imam ahmad aka zarmi aka hakim da ruwa ta tabbatar ibn abi shayba ta albani tabbatar da irin wacce ruwa wata ran annabi ya tarar sahabbai suna da labari ya masa magana cewa za a bude birni biyu na kiristoci na kawurai Constantinople da Roma Constantinople ta alƙashin daular ta Byzantine a yau Istanbul Istanbul babban birnin Turki da ce daular bizantaniya su ne manyan daula na turai inda addinin kiristanci ke tsari bizantaniya can rum su ne garuruwa guda biyu maza ya ba su haɓar labari wannan garuruwa musulmi za su ci su da yaƙi abdullahi babban amurka a suka sai ba annabi ce an tare da wani alheri ce ya rasu layi ayin madina ta tufa tawa a walan ayin madina ta tufa tawa a walan ya rasu layi a wannan gari biyu ta za a buɗe wacce ce za a fara buɗewa a Constantiniya a Rumiya Constantiniya za a hara buɗe ko Rumiya mana koron yace madinatu hiraqal tuftawa awala yace za a hara buɗe madinatu hiraqal kin a wannan zamanin hiraqal a can Constantiniya ke ta Istanbul ita za a hara buɗewa annabi ya filisiri ga ta farkon buɗewa sai musulmi suke ta hawa ma tun sahabbai ko sahabbai suka mutu a can wani ƙasar Turkiya wanda ke labarin sa'uwa Musa al-Ash'ari a can yarasu zai kabarin shi ya cikin turki wajen neman buɗe wani garin jihadi na turai ana nan kowane sarki ya zo ya je ya zo ana hamala kowa sarki abin annin shi tun annan zarama sai hijira ta shekara 857 amma yi ake yi ake a ta turanci mulkatan sankanturuwa ne mulkatan sankanturuwa ta turanci sai a shi allah musulmi zaka ce abin ana ce muhammadu fati muhammadu fati shi ne jagora na musulmi a daular usmaniya shi Allah ya ba shi ma biya mana gadar sarauta yayi kyautar daula yan wa'ana ana maganar tarbiyya masu cewa tarbiyya za a bar yaro a bashi wani kundu a bashi zero shirme da yaro bai san komai kashi yaro bai san kashi kashi yaro bai san ba lalba ba kashi da a ce kashin ba ta tarwa amma yaro ina ka zamanin wai wai ka karatu ko ka bi yaro kullun yaro abin da ga dama yi a bashi zero a bata da kundu ba ruwa ba ruwan yaro zero bai sanin zero ya girma bai sanin zero ya girma da san matsalarsa wata kundu ko yaro san kundu da wani kundu ba sai ya girma da sahabinsa tattare ya da tare wuce amma yau sun za a baka shi akwai matsala za a baka wata hukuma in baka yi ba wannan ba mu Allah uban iya mai wannan guri ta tare shi dan wannan wannan guri da uban yake ba mai samu ba yaro ya biji da kurin bai karatu kurin ya karatu yayye da shi sai malami ya ce ni a bani shi amma kake kai magana ba kake magana aka ba shi to je kai da shi kurin ya kama shi ya lalata shi ba shi rinsa da kyau ruwa da kyau ko da kashi kashi kai gurin kuma na zarki ne na abin abin da guda kuma da kashi kun yaron dole a kan lalata shi dole ya rada yaro ya rada iya karatu wannan yaron daga baya gyaru ya lalla su da kyau shi ne ƙarshen lamarin allah ba shi jagoranci ya ilimin addinin ya zama to jagoran musulmi shi ya buɗe wannan bunin musulmaniya kaga anan kashi yan wani inda aka bar shi kaga ya lalace ko kai ma ita kenan shine kenan birnin rum to zai kenan burka sultaniya kenan amma a gaban za a bude kenan har yanzu muna da bushara wata ran musulmi insha Allah yau da gobe sai mun bude birnin birnin rum insha Allah muna da imani wallahi za a yi yau ko gobe muna da gurbin mutu wannan kaulin Allah ne sai an bude sauran dai insha Allah wannan shi ne rum birnin rum to a cikin allah kima labari gulibatu rum an rinjayi rum allah ce fi adinan ard na ce kasa mai kusa da kasar larabawa da suna na ce kasa biyu ce bangare guda farisa bangare guda wannan rum daulatar rum kasa mace ta iran yau farisa daular farisa ta majusawa kuma na abin yawon kana an ce ƙasa mai kusa ƙasar larabawa kuma iyaka ta ƙarshe ta wannan da daular ta rum ba suke alaƙa suke iyaka da da farisa almuhimmin da akwai wani yan geology masu kacewa ma an jiba wurin ma shi ne mai ƙasa da ƙasa wannan abu da abin daban dai to nan magana mai yawon kana yan wannan isa an kawo ta a ruwa ta inganta imam ahmad haka imam tirmidhi ruwa ta inganta asalin abu da yawa kana an yi tsakanin rum da farisa ka kuma ce rum su ne ahalin farisa su ne majusa masu bautar wuta shi Allah ce wa hummin ba a da galibi musa galibu bayan an rinjayi wannan rum Allah ba da kaunin cewa su ma za su rama su rinjayi farisa kuma cewa mutu da ƙur'ani sai Allah ke firiside fi bini isini a shekaru albidin iya ɗaukar daga uku zuwa tara kai kai wuce goma da kai kai goma Allah ya wannan lokaci wanda a ciki Allah zai ba da nasara ga rum karama me yawa kana yanki da yawa tsakanin farisa da rum a wancan zamani musulmi suna da suna horin ciki ka suna bakin ciki an kai daula da suke da alaka da littafin Allah daular rum duka hure ne amma sun yi kusa da su da rumawa akan marjusawa to a makka hayan goyon bayan musulmi na goyon rum mushrikai na goyon bayan farisa da su ne yan uwansu ba saboda gumaka suka ce musulmi to kuna ce ku ne na Allah ga yan uwanmu majusawa masu wata gumakan da wuta sun ji nasara a kan yan ma'alin kitabijin ga su nasara wa musulmi goli suke horin ciki da karyewar rum a hannun farisa sai mu ma haka za ta wakana kan musulmi abin ya dame su abu bakar zo a nan sanar da ya annabi ya ga abin da yake ciki a gari suna ta mana goli kan wannan abu bayan wannan ne al'amarin da wannan sura ta sarko Allah ke tabbatarwa eh gulbatu rum eh har tabbas Allah ta fata an rinjayar da rum an ce nan da ihana ba a san ba kawuri matsayi da daraja ya samu wuri Allah ya ji ambata farisa ko ta gulu ba turu wani da ya an wani ba wani ba ba ta farisa ta rigata ba a akwai yace kaskanta kawuri mara imani tun banza kaka bashi daraja da wani zama na tabbata da tabbata mutum banza da kawuri ne ba na shi taya wacce ai wani iya taimaka mara rayu iya waye wani matsala ce ba a yi a musulunci ba sa haka nan kaga an gobe kamar kana bashi goyon bayan ne ai kaza yake za kaza kaza yake kai me kenan ya mutum kware ne kamar kana mai farkanta kamar kana mai farkanta ne kenan ba haka nan Allah sai ki ambata sunan daular ta Farisa ko ya yi ghulibatu rum an rijayi rum amma wa hum min ba'd ghalibihim sayaghlibun su ma rumawan bayan wannan nasara da aka ci a kansu su ma za su samu rinjaye Allah zai taimaka masa akan wannan daula ta farza wannan alƙawarin Allah ne kuma Allah yake bayani fi a cikin 'yan shekaru ɗan wannan ga lokaci ya tafi don su tafi a kyau Allah kai rana kyau yin mutasa farkon sura masu da kyau insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ala Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته